بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه الكرام العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العزيز يا همة الشيخ ادبرونا بهذا المحضر وتابعي نظرة تأتي لنا بالذكر باب wannan babi ne ma ja abin da ya zo filigusin cikin wanka milan janaba na daga janaba kuma an fita daga maganganun alwala za a shiga maganganun wanka to kuma duk zai kawo kunce-kuncensa zai kawo abubuwan da suke sa shi yana daga abin da yake sa shi fitan mani da jin daɗi ba na cuta ba haila giki da dai abin da yake kawo shi yanzu zai fara da maganar wanka din shi haddasana hannadu hannadu ya zantar da mu haddasana waki'u waki'u ya zantar da mu anil amashi daga malam amashi an salim bin abi ja'ad shi ba amashi ya karba daga salim dan abi ja'ad an quraibi shi kuma ya karba daga quraibi an ibn abbas shi ko quraibi ya karba daga abdullahi dan abbas da hannadu abdullahi dan abbas an khalatihi shi kuma abdullahi dan abbas ya karɓi wannan hadisi daga yan uwar uwarsa mata annabi sallallahu alaihi wa sallama mai nuna mai nuna yan uwar uwar abdullahi dan abbas ce yan uwar ummul fadl shi abdullahi dan abbas suna mahaifiyarsa ummul fadl to ita mai nuna yan uwarta ce ita kuma mai nuna mata annabi ce sallallahu alaihi wa sallam sai ce ya karɓa daga yan uwar uwarsa qalat maimuna tace mata annabi sallallahu alaihi wa sallam وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا نا نا أضع نا أجي والنبي صلى الله عليه وسلم روان وانكا أغتسل من الجنابة سيئة وانكا جنابة فأكفأ الإيناء بشماله النبي صلى الله عليه وسلم يتنصر kwanan ko akushin ko ƙarya duk abin da ruwa yake ciki ko buta da hannun hagunsa a layin yini ya zuba shi a hannun damansa kaga sallar kafai ki sai ya wanke tafukansa sai ya wanke tafukansa sai da tafukansa ma'ana hannayensa sai da hannayensa suka tsaftatu ya wanke su san sun ma'adakala ya da hutul ina sannan ya shigar da hannunsa cikin ruwa cikin ƙwarya ɗin fa a fada ala farji ya kamfato ruwa ya zuba a gabansa ya yi tsarki ma'ana kaga yanzu da ya je wankan janaba ya wanke hannayensa kuma akwai magana da annabi yake cewa duk wanda ya janaba yana da kyau kafin ya wanka ya fitsari ko da kamar tsartuwan majina sai ya wanka sai ya yi fitsari ko da kamar tsartuwan majina ne to ma'ana dai annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu ya wanke hannunsa sannan ya yi ruwa ya tsarki da shi ya zuba a gabansa ya tsarki da shi فأصاب على فرجه فيذوب الوام على بنسى ثم ثم دلك بيده الحائدة فنعم صلى الله عليه وسلم يزوج حنين فتقوم يزوج حنين لا ينال من يزوج يزوج دون أبوك وانشي دون معناه يا وانشي دونسى ثم دلك بيده الحائدة فمن يبوغ حنين ناسا أو الأرض فوق الله إذن يوانشي أبن لتتبع ثم مضمضة sannan annabi ya kuskura baki wasan shaka ya shaka ruwa ya faci ma'ana kuma zai yi alwala yanzu ne wankan janaba ya yi tsarki ya wanke gabansa to kuma zai yi alwala ya wanke gabakun Allah kenan sannan ya wanka sai ya tashi ya sallah a wajen dan ba zai musa ba gabansa ba sun ma masu maza in yana so ya wanka ne alwala akwai wanka ne alwala akwai wanka mara alwala yana so ya wanka mai aula haka in ba wanka mai aula ba kawai wanka zai shiga in kududdufi ne ma haka zai fada ya yi niyya kawai ya ya fada in shaya ce ma haka zai niyya shi kenan ya shiga sun ba babu maza sannan ne zai kuskure baki wata shaka ya shaka ruwa ya sace wanda sallar wajen hau ya wanke fuskansa wa zira'aihi da hannunsa kamun hannunsa sun a tsada ala ra'asi salasa sannan ya zuba ruwa a kansa sau uku yana wankewa ya kamfaci ruwa ya zuba sau uku sun ma أفاض على سائر جسدي فمن يزوب روى أبسا رزوان جكلسا يوانك جكلسا zai zo a wanke tsagen dama na a wanke tsagen hagu sun mata na ha sannan annabi ya matsa daga nan inda yake wanka na tsaga tsalar da yake wanke kafafuwansa saboda ƙasa ce ban ɗaki ne na ƙasa sai na da zai zama wajen kuma ya yi ƙasa sai koma waje ɗaya wanke kafafuwansa tsaga tsalar da yake wanke kafafuwansa قال أبو إيسى المذيع هذا حديث حسن صحيح wannan hadisi ne kyakkyawa ingantacce kaga a wannan hadisin annabi ya wanke sahaba sallallahu alaihi wasallam sai a ƙarshen wanka to zaɓi ne kuma wani zai zo kun za ka iya alwala cikakkiyar har ka wanke kafafuwan ma gaba ɗaya sannan kuma ka wanke ragowar jikinka za ka iya yin alwalar in ka wanke hannu ka wanke kai ka wanke tsagin jiki ka wanke tsagin jiki sannan kuma kafa ta zamanto ita ce ƙarshe biyayi قال أبو إيسى ترمذي يتي هذا حديث حسن صحيح وأن حديث نيتي كاكما إن داتتي وفي الباب أو أن الباب عن أم سلمة عن كبير سرق أم سلمة وجابر دجابر وأبي سعيد أبي سعيد وجبير بن مطعم وجبير بن مطعم وأبي هريرة أبي هريرة حدثنا بن أبي عمر عن أبي عمر أبن تدمو حدثنا سفيان بن أيينة Sufyan ɗan uya na tabantar da mu an Hisham ibn Urwata ya karɓa daga Hisham ɗan Urwata an abihi daga babansa Urwata an Aisha an karɓa daga sai da Aisha wancan daga sai da Maimuna in matan annabi wannan kuma daga sai da Aisha kala sai da Aisha ta ce kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi ya da amince Allah subhanahu wa ta'ala shi ya kasance idza arada an yagta silla in ya nufin zai yi wanka min janabati na daga janaba bada'a yana farawa faga sallah ya dai sai ya wanke hannun sai ya wanke hannunsa sallallahu alaihi wasallam kabla an yi jikila kuma ina a tun gabani ya shigar da hannun nasu cikin kwariya to ko ma ba kwariyar ba ce ko ba bokitin ba ne ko buta ne da mutum ya fara wannan ke sun ma ga sallah farjahu sannan ya wanke gabansa sallallahu alaihi wasallam ana ya sarki to kuma sarki ne da wankewa sosai don ba za ka fara dawowa wajen ba ثم غسل فرجه sannan ya wanke gabansa wa ya tawadda wudu a hududin salati to sai ya alwala alwala da sallah ga kuma nan har kafafuwa bai wanke kenan sannan tunda ya yi tsarki to sannan ya yi alwala ga baki daya ya yi alwala har zuwa kasa sannan kuma ya dawo ya wanke kai uku sannan ya wanke tsagi jiki sannan kuma alwalarsa ta sallah ثم يتوضأ ثنايا الولاء وضوءه للصلاة الولاء تتسلى يتوضأ وضوءه ثم يشرب شعره الماء sannan ya shayar da kansa ruwa in mutum zai wanke kan sai ya dan fara giba ya zuba ruwa a kansa sannan ya cicciɗa ya cicciɗa in ne gashi ya cicciɗa ƙarƙashin gashi ya zamanto duk karkashin gashi ya yi danshi yadda in ya zuba wani ruwan ruwan zai shiga ko'ina don da farko kawai in ka fara ruwa to ba zai shiga karkashin gashi duka ba to sai mutum ya ɗebi wani ruwa wannan baya daga cikin kirjan wannan uku din wannan dai za ka yi ba ka zuba ka cicciɗa ka cicciɗa yadda duk karkashin gashi zai yi danshi to in ka kamfaci wani ka zuba to yanzu zai shiga ko'ina to shirin sai annabi ya fara zuba wannan ruwa tukun ya ci cuɗa ko ina na gashin kansa sallallahu a gindin gashin kansa ko ina ruwa ya je to sannan kuma sun mai hasi a lara a fiye salasa hasayata sannan zai yi kamfata uku yana zuba wa kansa sallallahu alaihi wasallam sai isa amma kuma mutumin da ba shi da gashi ne to wannan shi kenan ba maganar wannan na farko din tun dama ba shi da gashi wannan ana maganar wanda yake da gashi a kansa قال أبو إيسى ترمذي يتي هذا حديث حسن صحيح وانا حديث نيجي كاوا إن ذاكيشي وهو الذي اختاره أهل العلم شيني وانا ما لم يسكى بعضا في الغسل من الجنابة تشكين وان كان جنابة أنه يتوضأ وضوءه للصلاة متين يألو لا ألو لا إذن تصلى ثم يفرض على رأسه ثلاث مرات سنين زبا وكان سروا ثم سروا ثم يفيض الماء على سائر جسده سنين يدور على ربوه جسده ثم يغسل قدميه sannan ya wanke kafafuwa zama a ƙarshe kenan wal amalu ala hadha inda ahli ilmi irin wannan aiki malamai suke kai wa qalu malamai suka ce in ga masal junubu fil ma'i idan mai janaba yau kun ma cikin ruwan ga baki ɗin ya swimming pool ne ko kuwa baho ne ko ko shaya ce ya faɗa cikin kawai yayi wallan ya tawasa da ya alwala ba ma asba abu ya usan masa in ya ga dama in ya gama wankan ya yi wankan ya yi alwala jije ya yi huwa qawli shafi'i wannan shine faɗa amma dai na annabi ga ga yanda huwa qawli shafi'i shine faɗan shafi'i wa ahmada da ahmada wa istihaqa da istihaqa babu wannan babu ne hal tanqudul mar'atu sha'raha inda al-ghusl shin mace za ta warware kitsanta wajen wanka ko ba za ta warware ba حدثنا ابن ابي عمر كان ابي عمر يا بنت حدثنا سفيان سفيان يا بنت عن ايوب بن موسى دغ ايوب بن موسى عن سعيد دغ سعيد المقبولي عن عبد الله بن راشد دغ عبد الله بن راشد عن ام سلمة عن كربو دغ ماتا النبي ام سلمة ita wannan mata annabi sallallahu alaihi wasallam tana daga cikin mutanen kirki daga matan annabi sallallahu alaihi wasallam tana da wata falala ranar hudaybiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya gani Allah ya nuna masa mafarkin annabawa gaske ne Allah ya nuna masa ya yi harama haji duk an tafi haji ya je ya yi umra ya yi dawafi ya yi komai gashi yana haji annabi ya gaya wa sahabbansa ga abin da na gani suka ce wa ita aikata za a ko kuma ana cikin bala'i da mutanen maka yaki ake ka zauza a hannu don hamuna da suna cewa zarra haula yi ji wayannan mutanen addinin su ya rufe su kuna cikin faɗa da abu safiyan kuma ku kama hanya kawai je ku shiga maka annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito ya dinga bin ta cikin duwatsu yanzu hanyar hudaybiya da aka bi ba ita alhazai suke bi yanzu ba hanyar da alhazai suke bi yanzu hanyar hanyar hijira suke bi hanyar hudaybiya yanzu ita za ta kawo ka kusan badar yanzu saudiya ta bawa manyan motocin tankocin sai su suke bin ta wajen to sai da annabi ya zo hudaybiya sallallahu alaihi wasallam kusa da maka sannan qurayshawa suka ji labari abubuwa suka yi kafa a ruwa dai har dai aka yarjejeniya cewa ba zai shiga bana ba ba biza bana amma ka koma gida baɗi ka dawo za mu ba kwana uku ka shiga yanzu muna jin kunya larabawa su mana dariya sai mun ji tsoron ka a kawai ka kaso muna yaki da kai ba zaman lafiya ka zo ka shiga garin ha kawai lami lafiya da larabawa su zage mu shi kenan annabi sallallahu alaihi wasallama ya aiki sai na usman da je ya gaya musu ba yaki ya zo ba a je a tattauna irin abin da in ba ka zo da abu suke to abu safiyan ya tafi sai na usman ya tafi ana tattaunawa har tattaunawa sai tsaho a tattauna a ce faru har aka zo aka yada cewa an kashe sayan na usman to na annabi sallallahu alaihi wasallam ke tafi inda an kashe sayan na usman sai mun mu baya ba gudu ba ja da baya ko mu kare ko mu shiga maka to aka yi mun mu baya akan haka da kaza radiyallahu anhu min yaji bayi inna ka ta shajarati to labari ya je wa maka daga muhammadu can yana mu baya sai suka ji tsoro suka ji tsoro suka sako sayan na usman suka turo da suka turo wakili wanda zai yi tattauna da annabi sallallahu alaihi wasallam cewa a yi yarjejeniya bana dai ba za ka shiga ba sai baki to an riga an yi mu baya annabi ya ce ya karba suka ce kuma mu ajiye yaki mu da kai shekara goma annabi dai ya karba kuma da sharaɗukan su dai da su suna ganin kamar san rai ne a san kansu ne a ciki ba san kuma amfani ne da addini ba to har annabi ya karba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce haka Allah ya yi yanzu kowa ya warware hajjinsa ya warware umararsa Allah ya karba ya aski ku soke hadayanku to sahabbai sun ga mun riga mun yi mu baya kuma wannan sharaɗai da suka sa dukkan man san kai ya rasulullah ya za a yarda annabi ya ce ni da to ba wanda ya tashi ba wanda ya tashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga kamfon dinsa idansa ya canja to ita ummu sallama ce da ita aka fito ita ya rasu lallahi lafiya ita na ce da mutane kowa ya tashi ya aski da soke hadayansa amma suna ganin sun yi ijtihadi gaban nafsi suna ganin sun riga sun yi mubaya a gani akan ba za a gudu ba za a ja da baya ba da za su warware wani kace shine abin da ya faru kace to fita ka soke naka ka kaskula kowa saka so kenan ka kira ne a cikin kai ma shi kenan annabi ya bi shawaran ta sallallahu alaihi wasallam ya fito ya dau mashin ta kowa na kallon sai da ya soke raƙumi sittin da uku sallallahu alaihi wasallam kamar Allah ya nuna adadin shekarunsa sannan kuma aka tashi da gudu aka karbi mashin suka soke masa ragowar ishirin da bakwai ya zo da raƙumi ɗari na hadaya sai da ya soke raƙumi sittin da uku sannan ya kirawo wanzamin sai nema aski sannan kuma kowa ya sa na ka wanzamin yana aski waɗansu sun saki zuciyar ta saki aka aske kan gabaki da waɗansu zan ce da Allah dan dan yanki man kaɗan da da fushi da to annabi dai ya ga kuma kowa ya yi annabi ya ce barakallahu ibn salama Allah ya umma salama albarka salan ita yau da mutane sun ce barakallahu ummu salama wannan ummu salama tana da ana jinjina mata akan wannan abu da ta yi rannan wannan shawara da ta baya to shi kuma wannan daga ummu salama ta karbo ummu salama ta kala ta ce kultu ta ce na ce ya rasulullahi ya ma'aikin Allah inni imra'atu ni mace ce a shiddu zafara ina tunce gashin kaina ma'ana tana yin kitso sosai ina ga abin laraba kansu ba sa irin kitso irin na mutum yana da wuya a wajen su amma ta ce ita ina yin ina kitse kai na sosai afa an quduhu li ghusl janabati yanzu in zan yi wankan janaba sai na warware shi qala la annabi ya ce a'a ba sai kin warware shi ba inna ma yakfiki anta hasina ala ra'siki salata hasayati ya ishe ki ki kamfaci ruwa ko uku ki zuba a kanki ya isa to ma'ana in ta kamfaci ruwa ta zuba kanta an bubbuga yadda zai shiga za ta iya sa hannu gindin gashin inda zai inda zai yi hannu ya shiga gindin gashin ba dai a bubbuga annabi dai bai ce abu ba amma kuma wannan abun kula ne ma'ana za a bubbuga yadda ruwan zai shiga amma ba zancen warware kitso قال لا انما يكفيك انت حسين على راسك ثلاث حسيات يا isa ki kamfaci ruwa fa uku ki zuba kanki min mai ثم تفيدين على سائر جسدك sannan ki zuba ragowar cikin ki alma a ruwa ta taɓa gogina aikin da sai ki tsarkaka au qala ko ko yace fa idza anta qad tahati ai shi kenan kin yanki kai haka kin tsarkaka qala abu isa tirmidhi yace hadha hadithun hasanun sahih wannan hadisi ne kyakkyawa ingantacce wal amalu ala hadha akan wannan aiki yake inda ahlul ilmi nan ga malamai annal mar'ata cewa mace idan ta salat idan za ta yi wanka minar janaba ko in ce wankan janaba alam tanqut sha'arha ba sai ta ruwa da kibanta ba anna zalika yujzi'uha zuba ruwan nan a kan ta ya isa ma sai ta biyo kuma in irin mai kitso ce kuma mai tsaho ya ta sai ta biyo kuma da ruwan nan yujzi'uha ba da in tafi dalma ala ra'asi a bayan ta fara ruwan nan